نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة kamar yadda muka saba a kowane sati cikin yardan Allah da taimakonsa yau mun samu ziyara na 'yan uwa alaramma abubakar suleiman alfullati daga gombe da kuma ɗan uwa malam yahaya sun kawo mana ziyara ta kanas ta kano domin gabatar da wannan majalisin tare da su muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka wannan ziyara ta su Allah ya sanya musu cikin mizanin ayyukansu na alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya ma zurriyarku albarka Allah ya saka da alkhairi satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta goma sha uku cikin wannan sura mai albarka suratul qiyama muna bayani game da abin da ya shafi tashin alkiyama abubuwan da za su faru a ranar da alkiyama za ta tsaya ran da za a yi tashin duniya Allah ya yi rantsuwa da wannan rana tana nan tafi tana nan tafi duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama za a ta da bayi za a mai da halittarsu bisa sabuwar halitta Allah ya ce ya tsun hannunsu Allah zai dora shi yadda yake Allah ya faɗi alamomi na abubuwan da za su faru a wannan rana ta alkiyama yadda rana za ta kisfe yadda za a haɗe rana da wata da yadda al'amurra da su canza wannan yanayi da duniya za ta shiga ɗan adam zai gigice ya rikice ya yi burin wajen da zai gudu ya fake Allah ya ce kuma ba wata mafaka ila rabbika yawma idhinil mustaqar kawai tsayuwa a gaban Allah shine kadai mafakar ka je ka tsaya a yi maka hisabi a baka sakamakon aikinka ka wuce zuwa ga masaukinka a wannan rana yunabba al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhara dan adam za a ba shi labarin abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta abin da ya kamata ya yi ya yi za a ba shi labarin abin ya ga sakamakon abin abin da ya ƙi za a ba shi labarin inda ya yi da ya dace abin da aka hane shi ya ƙi hannuwa za a gaya mishi sannan a nuna mai asarar da wannan abin ya jawo mishi Allah ya sa karatun da muke yi ya amfane mu Allah ya sa ya amfane mu to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha hudu balil insanu ala nafsihi basira ya ce balil insanu ala nafsihi basira Allah ya ce tabbas ɗan adam mai ba da shaida ne akan kansa da kansa ya san kansa yana da basira akan kansa walau alka ma'azira ko da ya ba da uzurori akan duk abin da ya aikata Allah ya ce to zai zama shaida akan kansa da kansa sannan kuma na da basira akan kansa da kansa duk yadda aka zo aka tumi mutum ya yi bayani akan abun da ake tuhumarsa daidai ko ba daidai ba amma dai shi ai ya san gaskiyar al'amari balil insanu ala nafsihi basira Allah ya ce bari dan adam mai ba da shaida ne akan kansa da kansa a ranar alkiyama yadda za a tsaye da shaidu a gaba ga Allah ranar alkiyama Allahu akbar to daga cikin shaidun da za su tsaya wajen ba da shaida a kanka to akwai kankan ma kai kanka mai ba da shaida ne a kan kanka da kanka kowace al'umma annabinta mai ba da shaida ne a kanta manzonta mai ba da shaida ne a kanta waje abin nabiyina wa shuhada waɗannan masu ba da shaida shaidu da za a tsayar a kan ɗan adam ranar alkiyama suna nan kala-kala nau'i-nau'i daban-daban to daga cikin wannan nau'i na shaidu da za su tsaya a kan ɗan adam to akwai gaɓoɓin jikin ɗan adam اليوم نتلو على وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الإمام مسلم يفيد حديثي idan aka tsaye da wani daga cikin bayi a gaba ga Allah ranar alkiyama za a bincike shi game da ayyukansa idan ya ga irin tanadin fallasa da tonon asiri da aka shirya ma ɗan adam a wannan ranar shi ne ma'anan yau matubular sarai wallahi malam idan aka tsaye da alkiyama wurare da yawa haka Allah ke faɗa a ƙur'ani duk abin da za ka gani abin da baka taɓa zato ba ne walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an a suratul zumar
ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة سيتي وبدا لكم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من الله ما لم يكونوا يحتسبون
Allah ya ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an inda a ce duk abin da ke duniya na waɗanda suka yi zalunci ne a duniya ba dukiyar ƙasar nan ba ba dukiyar wata ƙasa ba a dukiyar da ba a ma ciro ta ba walau anna lillazina zalamu inda na ga waɗanda suka yi zalunci ma fil ardi jami'an duk abin da ke duniya a ce mallakansa ne shi kaɗansa wa mithlahu ma'ahu a daɗo mishi duk abin da ke bayan ƙasa a ƙara mishi akan abun da ya mallaka na farko lafta daubihi Allah ce zai iya bayarwa duka don ya fanshi kansa daga masifar da ya gani a ranar alkiyama min su'in azabi yawmil qiyama saboda mummunar azabar da ya gani a ranar alkiyama kamar wani ne yace Allah yayi za a yi mutum a ce duk abin da yake duniya mallakansa ne a dado mishi kwatankwacin abin da yake duniya duka a bashi ya ba da wannan abun fansa don ya kubutar da kansa Allah ya ce wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun saboda ya bayyana musu daga Allah a ranar alkiyama abinda ba su taba zato haka abin yake ba ba su taba zato ba idan mutum ya mutu akan munanan ayyuka zai ga abin da bai taba zato ba a cikin tilawar arman azu ke karantawa والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمى Allah ya ce alkiyama ita ce lokaci da za a titsiye su Allah sai ce wa sa'atu adaha wa amar alkiyama ita ce mafi firgici da tashin hankali ita ce mafi ɗacin masifa a ce mutum ya gamu da masifa ya ji ba daidai ba Allah ya ce wannan abin sai ranar alkiyama to wannan aya da aran ya fara karantawa za a tsaye da mutum a gaban Allah ranar alkiyama idan ya kalli ababen fallasa da tonon asiri da za su faru a wannan ranar sai ya fara ba da uzuri ma Allah ya ce ya Allah ni ba ka ban amanar kaina da kaina ba Allah ni ba ka ban daman tsare zalunci a rayuwana ba Allah ya ce eh Allah ba ka ce mun kaza da kaza ba eh zai ce to Allah ni ba ni so wani ya sa mun baki a cikin kes dina ni da kaina zan yi bayani tiryan tiryan to zai ɗauka da a ba shi dama ne ya yi ta faɗe-faɗe irin na duniya Allah ya ce alyawma nahtimu ala afwahihim sai a hana bakin magana wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum wa arjuluhum bima wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun hannaye da kafafu sai su hau bayani a gaban Allah duk abinda ya aikata to waɗannan gabobi sai su hau bayani a gaba ga Allah subhanahu wataala wato tsayuwa da ba da shaida akan bawa a ranar alkiyama jama'a da akwai abin da mai hankali ya kamata ya lura da shi akwai abin da ya kamata mai hankali ya lura da shi a ita shaidar ita shaidar da za a bayar akan bawa wataran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma abdullahi dan mas'ud ka karanta mun alqur'ani abdullahi dan masud ya ce ya rasulallah a saukar maka da alkur'ani kuma a ce in karanta ma kur'ani annabi ya ce ina so in ji alkur'ani ne a wajen wani na sai ya sabo suratun nisa yana yi yana yi har ya iso kan wata aya فكيف إذا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin Allah yace yaya al'amarin zai kasance wani hali bayi za su samu kansu a ciki idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin lokacin da zamu zo da mai ba da shaida akan kowace al'umma Allah sai ce waje ina bika ala ha'ula'i shahida kai kuma zamu zo da kai ka zan mai ba da shaida akan waɗannan annabi sai fashe da kuka Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai annabi yana ce mun hasbuk hasbuk ya isa ya isa karatun da yake nan man sagir shine labari Allah ya bayar za a zo da mu sai a kira annabi ya ba da shaida akan mu wadda zai ba da shaidan ba ko da za a ba da shaidan a kansa ba wadda zai ba da shaidan sai fara kuka to ina wadda kuma shi za a ba da shaida a kansa mun fahimta da kyau ba fa kai ba shi wadda zai ba da shaida a kanka sai ya kama kuka ya fi ka sanin wajen ya fi ka sanin abin da zai faru a wajen shi wadda zai ba da shaida a kankan sai ya fara kuka to don Allah wadda za a ba da shaida a kansa ya cancanci kuka ko bai cancanta ba ya cancanta in yana da hankali kai ne shaida da zai je ya ba da shaida a kanka a kotu ko wadda zai gabatar da karanka a kotu shi fa ba shi ba ne za a tuhuma kai da a tuhuma shi shaida ne mai gabatar da kara ne sai ya fara kuka akan kes ɗinka babbar magana ce ko kuma ƙaramar magana ce babba ce babba ce babbar magana ce idan aka tashi alkiyama Allah ya samu na darbo ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga bakin cikin ranar alkiyama Allah ya ce wa yau mai husharu a ada'ullahi ilan nari فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا جلودهم لم شهدتم علينا قالوا الله أكبر.
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة الله أكبر وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون Allah madaukakin sarki yace wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila nar ran da za a tayar da makiya Allah zuwa wutan jahannama fa hum yuzaun ana kora su tawaga tawaga
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
Allah madaukakin sarki yace wa yawma
إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran haka za a gargada waɗanda suka kafirce ma Allah zuwa ga jahannama tawaga tawaga su ma hatta idza ja'uha har sai sun iso bakin wuta to nan ma Allah yace wa yawma yuhsharu a adaqullahi za a tara a gargado makiya Allah zuwa ga wuta ila nari zuwa ga wuta fahum yuzabun hatta idza ja'uha har sai sun iso gaba ga wuta gaba ga azabar Allah gaba ga Allah subhanahu wata'ala shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun Allah yace sai jinsu ya bada shaida a gaba ga Allah a kansu gannansu ya bada shaida a kansu a gaba ga Allah fatun jikinsu za su bada shaida a kansu a gaba ga Allah hatta idza ja'uha shahida alaihim sam'uhum jinsu Allah ya ce zai ba da shaida a kansu ba anan Allah ce balil insanu ala nafsihi basira dan adam mai ba da shaida ne akan shi to man sagir ji ji ji wallahi zai ba da shaida akan kowane ba shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum gani zai ba da shaida akan bawa wa juluduhum fatun jiki za su ba da shaida akan bawa bima kanu ya amalun akan abin da suka aikata ku ji sai su ce wa kalu li juludihim sai mutanen waɗannan makiya Allah sai su ce mafatunsu jinsu ganinsu lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da wannan mummunar shaida akan mu kalu sai su ce musu an takana Allahu alladhi amtaka kulli shay Allah ne ya magantar da mu wanda shi ya magantar da komai shi ya ba mu kowa komai izini yayi magana to mu ma yau Allah ya ba mu izini mu yi magana shi yasa muka yi magana lima shahidtum alaina za su ce maganinsu jinsu gabansu me yasa kuka ba da shaida a kanmu kalu sai su ce musu amtakana Allahu allazi amtaka kulla shay'in Allah wadda ya magantar da komai duk abin da ke magana Allah ne ya bashi ikon yin maganan mu ma ya ba mu iko mu yi magana a yau wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine ya halicce ku tun karon farko wa ilaihi turja'un kuma gare shi makoma take jama'a kun fahimta wallahi wallahi duk lokacin da ka ɗauki waya ka yi kira lokacin da wadda ya ɗauki wayan ya ɗauki wayan kana cewa assalamu alaikum yadda ka furta assalamu alaikum ɗin harshenka na rantsi da Allah zai fara rekodin abin da za ka faɗa harshenka ai waya ma aka mata wajen rekodin balle jikinka duk taɗin da za ku yi abin da za ka faɗa harshenka yana rekodin abin da ka faɗan yana ajiye shi kuma da ya riƙe wayan abin da kake faɗa kunnensa yana sebin kai ma yana rekodin abin da kake gaya mishi shi ma abin da yake gaya maka kunnenka na rekodin abin da kuke tattaunawa ko da karuwa kuke tattaunawa kunnan zai zo ya amayo da duk abinda ya taba ji daga gunka harshen zai amayo da duk abinda ka taba furtawa a gaban Allah suna daga cikin abinda za su bada shaida a kanka saboda ka wata yarinya ce kake so ka yi magana da ita ko kun shirya wani fajirci ko wata mata ce kuke so ku shirya batsala yalla boy abinda kake gaya mata kunnanta ubangiji ya sa yayin recording abinda take ji ya ajiye mishi abinda take gaya maka ubangiji ya sa kunnenka ya yi rekodin abinda take faɗa ya ajiye harshenka abinda kake gaya mata ubangiji ya sa harshen ya naɗe ya tariye abinda kake gaya mata ke ma abinda kike gaya mishi harshenki ya naɗe duka abin za a tsaye da su su ba da shaida akan kiranin alkiyama
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه
وكل إنسان كون دان أدم ألزمناه طائره في عنقه mun rataya mishi littafinsa rekoda da zai dinga nade abin da yake yi a wuyansa wa nukriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ai gaban ayar sai Allah ya ce wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum Allahu akbar wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala abasarukum wala juludukum gangan jikin mutum sai ya ce wa mutum wa makuntum tastatiruna yalla boy ai dama mu baka boye mana abin da kake yi ba ba yanzu ji ya bada shaida ba za a tsayi da jin a tariye abin da ka taba fada wani dil ne aka hada don a zub da jinin bayin Allah don a yi makudin siyasa don a kashe bayin Allah a yi shirka da Allah zina ce aka kulla menene aka kulla jin zai maimaita abun da ya ji an yi da kai ganinka zai fitar zai yi bayanin abun da ya ga kayi to shi wadda wannan gabobin suka ba da shaida akan shi sai ya ce musu lima shahittum alaina me yasa kuka ba da shaida a kaina irin wannan shaidan kalu sai su ce mishi an taqana Allahu allazi an taqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un Allah ne ba mu dama mu yi magana ku ji martanin da za su ce mishi sai su ce mishi wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum yalla boy ai lokacin da zaka yi zinan ni kan idon ka ai baka boye mun ba ai su hajje ne kawai ba su sani ba mutanen anguwa ne ba sani ba yalla boy dama da za ka yi zinan ni ka boye mun ne in mutum zai yi zina yana boye wa ganinsa ne ido sai ya ce ai ni baka boye mun ba dama ni a gaba na kai yau kuma Allah ya ban dama in yi magana ji sai ya ce yalla boy ni fa dama baka boye mun ba wasu hajjiye da yaranta duka boye ba mutanen anguwa mutanen masallaci su ka boyewa amma ni ji yalla boy ai da ni aka yi communication aka shirya abun yalla boy ni ka boye mini ne wa ma kuntum tastatirun wannan gabobin jikin karas ni ai baka boye mun ba duk abun da kake yi wa mutane kake boyewa ni baka boye mini ba baka boye mini ba to yaya kuma da ka ce yaya na sani yaya da ka ce yaya na sani wa ma kuntum tastajiruna an yashhada alaikum sam'ukum dama ai ba ku boye ba saboda kar jinku ya bada shaida akan ku wala absarukum ba ku ɓoye ba don kar ganinku ya ba da shaida a kanku wala juludukum don kar fatan jikinku ta ba da shaida a kanku dama ai ba ku ɓoye ba walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun kawai dai kun yi zaton dama Allah bai san abu mai yawa da kuke aikatawa ba annabi a cikin hadisi yace abinda zai fara ba da shaida a gabar dan adam annabi yace cinyarsa cinya ita za ta fara magana cinya ita za ta fara magana to kaji dai yanzu a ƙur'ani shahida alaihim sam'uhum jinka Allah zai tsaye da shi ya ce ya mishi bayanin meye ya naɗe meye ya yi rekodin game da abubuwan da ya sani a kanka in kana waya ka dinga kiyayewa in ka yi ƙarya ma wadda kuke waya kunnenka zai naɗe idan ka shiga wani hotel ko ka shiga wani lungu ganinka zai naɗe za a fito da wannan abun ran da baka so ya fito za a fito da wannan abun ran da baka so ai dai wannan kan a qur'ani ne kwata-kwata ko shahida alaihim sam'uhum wala absaruhum wala juluduhum fatunka fatar jiki za ta bada shaida ka duba wannan hadisi ina jin al-imamu tirmidhi fi da shi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa عليكن بالتسبيح والتحليل والتقسيم والتقديس وعدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات annabi ya ce idan kun tashi yin tasbihi yana wa'azi wa mata ne ya ce ku dage da tasbihi ku rike tsarkake Allah ku rike faɗin la'ilaha illallah ku dage wajen tsarkake Allah idan za ku yi tasbihi annabi ya ce ku dinga yi da kan yatsunku me yasa annabi yace fa innahunna mas'ulatun ran alkiyama yatsun Allah zai ce su mishi bayani wallahi man sagir duk lokacin da ka rike waya kake danne danne yatsar yatsar wallahi tana kofiyin duk abin da kake rubuta text ne ka tura mu haɗu da ke mu yi kaza mu yi kaza wannan yatsan annabi ya ce a cikin hadisi za a ce su yi bayani a kanka duk rubuce-rubucen da kasan kake a wayanka da yatsunka kake danne-danne wallahi za a kira yatsun su mai da duk abcatin ɗinka annabi ya ce za a tambaye su kuma za a sa su yi magana shi yasa annabi ya ce wanda zai tasbihi yayi da 'yan yatsunsa saboda ana kiran yatsu su ba da shaida za su fara subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu za a tambaye su saboda ka duk wannan danne-danne da kake yin ka rage wutan wayanka ai yatsankan ina shi yake rubutawa duk duhun da yake kan wayanka yatsankan ai shi ya ga abin da ya rubuta to zai yi rekodin ya yi kofin ya ajiye ma ubangiji wannan duk suna daga cikin abin da za a tsayar na shaidu akan bayi ranar alkiyama yau mu tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun Allah ce ranan da za su ba da shaida akan bayi harsunansu harshe shine abubuwan da ka faɗa harshen lokacin da kake motsa shi yake magana a lokacin kuma yana naɗe abun da kake faɗan bayan ka faɗa to kar ka ɗauka ya wuce Allah ce yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum harsunansu za su ba da shaida a kansu faɗa-faɗanka harshen za a ce ya yi magana bayan an rufe a wancan gaban to za a ba mu harshe zalla shi kansa ya yi bayani na cin gashin kansa a kanka wa aidihim da hannaye hannaye da su yi bayani yatsu da su yi bayani hannaye da su yi bayani yatsu da su yi bayani don zai iya yiwa hannun abin da ka rubuta sashin hannun bai gani ba amma su yatsu sun san me aka rubuta wa arjuluhum da kafafu bima kanu ya amalu inda aka taka aka je duka kafan zai yi bayanin inda kake zuwa to wannan rana akwai abun tsoro ko ba abin tsoro kaga wayannan abubuwa da duk muka lissafa rufin asirinka wallahi tuba wallahi rufin asirinka tuba ka je kaza ka je kaza ka faɗi kaza ka yi kaza ka yi kaza in wannan abun kana so ka rufa ma kanka asiri ka tuba ka dena ka tuba ka dena ka tuba ka dena ka tuba ka dena in ka tuba ka dena maganar za ta wuce in ka tuba ka dena ka yi rufin asiri ma kanka ka tuba ka tuba wa tubu ila Allah jami'an ci gaba ci gaba na'am وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين الله من أوكتين سركية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله يتكتب musu ya ku bayina wadda kuka yi mugun barna a kan kanku da kanku wadda kuka yi ba daidai ba kuka tsunduma cikin sabon Allah la taqanatu min rahmatillah kar ku dai bi tsammani daga rahamar Allah Allah ce ka gaya musu ya ku bayina su mabarnatan Allah ce ka ce musu ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim waɗanda suka yi mugun barna ma kansu Allah sai ya ce la taqanatu min rahmatillah kar ku dai bi tsammani daga rahmar Allah kar ku dauka Allah ba zai yafe ku ba kar ku dauka ba za ku shiga aljanna ba kar ku dauka ku ɗan wuta ne ba Allah ce kar ku yi haka inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na yafe laifi gaba ɗayansa innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangiji Allah ce ku koma waɗannan abubuwa dai kayi su kayi su kayi su inda riba a ciki ka gani in ba riba ka gani wa anibu ila rabbikum Allah ya ce ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama wa Allah ku mika wuya wa Allah min qabli an ya'tiyakumul azabu baktatan thumma la tunsarun kafin azaba ya zakke muku ku rasa ta ina za a taimake ku ku rasa mataimaki Allah ya ce ku gyara ku gyara wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bibi mafi kyan abinda aka saukar muku daga ubangijinku ku bi alqur'ani ku bi sunna abinda aka ce ku yi ku yi abinda aka ce ku bari ku bari min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan kafin azaba ta zo muku kwatsam wa antum la tashkurun ba ku sani ba ba ku ankara ba shi kenan al'amari sai kuma a wayi gari da shi an ta kula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah Allah ya ce gudun kar wata rai ta zo tana cewa ya hasara ta ya nadama ta akan abin da bai sakacinsa kan addinin Allah Allah ce karka bari sai an cin maka ka zo kana cewa da ka yi karatun ƙur'ani da ka yi imani da ka tsaya akan gaskiya da baka yi cin hanci ba da baka yi sata ba da baka yi zina ba Allah ce karka bari sai an cin maka ka zo kana wannan faɗe-faɗen an taƙula nafsun saboda kar wata rai ta zo tana cewa ya hasarata alama farrata fi jambillah ya nadama ta akan abin da nayi sakaci game da shi a bangaren ubangiji na bangaren addinin Allah wa in kuntu lamina sakhirin na kasance daga cikin masu isgili wa addini na kasance daga cikin masu isgili ma waɗanda suka yi riko da addini aw taqula hina tara al'azab law anna li karra law anna law anna li karra fa akuna min al musinin ko ta ce inda za a sake bani dama da na zan daga cikin waɗanda suka kyautata Allah ce kar ka bari sai an cimma ka zo kana wa'annan faɗe-faɗe to dai haka za a tsaye da bawa a gaba ga Allah ranar alkiyama wannan saboda bawa ya sani cewa gaɓoɓinsa na jikinsa kaji a cikin alkur'ani yau mu tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu harshe zai ba da shaida hannaye za su ba da shaida kafafu za su ba da shaida kajiyatsu za su ba da shaida shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum ji gani fatar jiki za ta ba da shaida waɗannan gaɓoɓi na jikin ɗan adam za su yi jawabi a kan mutum kuma wannan abun ka daina ganinsa kamar na da nisa ka daina kallon haka ka daina kallon kamar abun yana da nisa ka daina kallon kamar abun na da nisa ka dinga ɗaukansa ka dinga rayuwa a cikin shiri komai zai iya faruwa
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا الله يتي سو suna ganin abun can ne da nisa wa narahu qariba Allah yace mu kuma muna ganin sa kurkusa abun yake kuma kurkusan yake ka kalli yadda wannan rayuwa take da yadda take juyawa da yadda abubuwa suke gudana a cikin ta abun abu ne kurkusa abin abu ne kurkusa to dama riban addini shine sanin rayuwa shine sanin rayuwar yayi zaka shirya mata yayi zaka mu'amalance ta in ka dauka cewa ita rayuwa ba kai kai rayuwar nan ba ba a garin ku aka yi rayuwa ba ba a gidan ku aka yi rayuwa ba kuma ka dauka wanda yayi rayuwar ba shi zai gaya ma ga yadda zaka yi kai ba ai ka bata lokacinka duniya dai ba kai ka yi ta ba ba kuma a garinka ne a garinku aka yi ta ba ba kuma a ƙasar ku ce ta yi ta ba to ashe wanda yayi duniya bai kamata yi ma magana akan rayuwa sannan kuma ka ce kai ba za ka saurara ba so ƙarshe za ka je ka bi ta inda ba zai kulle ba to waɗannan su ne gaskiyar abin da zai faru da bawa a ranar alkiyama matuƙar ya kangare ya kangare ya kafirce ya juya baya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya mana arziki da alfarman hisabi mai sauƙi walau alkama azira ko da ɗan adam ya ba da uzurori Allah ce shi dai ya san kansa kuma zai ba da shaida a kan kansa da kansa to sai Allah ya ce
لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله يتي لا تحرك به لسانك لتعجل به Allah ce karka dinga motsa harshenka kana gaugawan cafe abinda ake maka wahayinsa na Alƙur'ani. yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗokin Qur'ani shiryan da yake Qur'ani yana maza maza ya tafi ya zo ya kaya mana yadda za mu shirya kafin adire ya tafi kafin adire ya tafi Allah ya ce mishi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi karka yi gaugawa Allahu akbar man sagir ga wani kuma ga Qur'anin a ko ta ina ga na karatu kyauta a masallaci ba ruwansa da Qur'ani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaugawa wannan abu mai tsada da ke cikin alkur'ani ana saukar ma al'ummarsa yana hanzari ya cafe abun ya watsa wa al'umma Allah ce mishi a'a la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah ya ce hakki ne akan mu mu haɗa ƙur'anin a ƙirjinka mu ajiye maka ƙur'anin a ƙirjinka wa ƙur'ana mu ɗora maka karatunsa a bakinka karka damu za ka ajiye ƙur'ani a ƙirjinka za ka karanta alƙur'ani tiriyan-tiriyan fa'iza ƙara'anahu fatabi ƙur'ana in an karanta ma ka tsaya in an gama sai ka bi wannan karatu ga duk wadda Allah ya buɗe kirjinsa zai fahimci alkur'ani haka yake rahama ce albarka ne wato saƙonni ne waɗanda rayuwa rayuwar bawa ba za ta iya tafiya babu alkur'ani ba rayuwa ba za ta yiwu babu ƙur'ani ba duk wanda ya raba rayuwarsa da ƙur'ani ka koma ka kalli yadda yake rayuwar ka koma ka kalli yadda yake rayuwar in aka ce bambance rayuwarsa da rayuwar tinkiyarsa ba za ka bar ta bambanta ba shi yasa Allah ya kira Qur'ani ar-ruh wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله يتشو من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوهينا ilaika sai ce ruham min amrina kamar yadda muka yi wa sauran manzanni wahayi Allah ya ce haka nan kai ma muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu Allah sai ya kira alkur'ani ruhi saboda duk jikin da ba ƙur'ani to macaccen jiki ne rai ne rayuwa ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله يتي إن هذا القرآن للي ونن القرآن يهدي للتي haka ne ko iya hiya akwam Allah ya ce yana shirye zuwa zuwa ga tafarki mafi dacewa duk inda ka ɗauki alkur'ani ka kalli hanyar da zai ɗora ka kai duk abin da yake a rayuwa mai kyau to ƙur'ani yana kai ka matsayi na ƙarshe ne na nagarta ya hadi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat sannan yana bishara da albishir wa mu'minai waɗanda suke aikata ayyukan alkhairi anna lahum ajran hasana cewa suna da wani sakamako mai kyau a gaba ga Allah ranar alkiyama da tanadi na alkhairi da Allah ya musu Allah ji haka alqur'ani to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zama yana gaugawa na rike Qur'ani isar da sakon alqur'ani zuwa ga al'ummarsa Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah yace na kanmu tara alqur'ani gare ka da kuma karantas da kai alqur'ani fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan mun karanta maka alqur'ani ka bi karatun da aka karanta maka da alqur'ani saboda haka in malaika jibril ya karanta mishi aya sai ya bi ayar ya karanta in ya karanta mishi sai ya karanta
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
sanuqri'uka fala tansa zamu karantar da kai alqur'ani ta yadda ba ba yadda za a yi kamanta shi in mun karantar da kai ya zauna ya zauna fala tansa Allah ce baraka manta ba illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so shi kuma wanda za a shafe wani a kawo wani a gurbin sa ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha
آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ya ce ma nan sak min ayatin duk abin da muka shafe na wata aya na alkur'ani aw nunsiha ko muka mantar da ita na ati bi khairin min haza mu zo da wadda tafi ta alkhairi aw misliha ko kwatankwacin ta domin akwai hukunci da za a cire sai a kawo wani hukunci a gefen sa a gurbin sa Allah ya ce to duk wannan hakkin mu ne hurumi ne namu to wannan yake ankarar da dukkan wani musulmi dukkan wani musulmi don Allah mu tashi mu koyi Qur'ani wato babu abu mai zubar da kiman mutum a musulunci kamar a ce musulmi bai iya karanta alkur'ani ba wuraren da suka waye game da addini wallahi da ka samu majalisai irin waɗannan masallatai da sauransu dottawa shekara 60 70 80 azuzuwa ne na karatun alkur'ani Allah ya sauƙaƙe alkur'ani wa laqad yassarna alkur'ana lidhikr يسرنا القرآن للذكر فهل من Allah ya ce mun sauƙaƙe alƙur'ani lizikir saboda tunasarwa wa'azantarwa karantawa Allah ya ce mun sauƙaƙe al'amarinsa wannan makaranta da su Malam Ibrahim suke karantar da alƙur'ani da darussan nan yaushe ne aka bude makaranta dottawa ne ka je ka gani ga su farfesowa ne ga su wane ne in ka je malaman daga ƴaƴansu sai jikokinsu kwanan baya suka zo suka ce to sun gama suratul baqara za su shiga sura kaza kaza har sun gama Ali Imran ma ka gani dottawa ne ga sunan wani shekara saba'in wani yayi kaza wani yayi kaza ana cewa a bude musu karatu zo su fara suka zo tsakanin magariba ne da isha kaga dai ba inda zaka ce zaka ce tsakanin magariba ne da isha bai hana ka zuwa office ba bai hana ka zuwa kasuwa ba kuma bai hana ka ka je gida ka huta ba magariba ne da isha to yanzu ka ji har sun gama ali imrana don Allah a ce dottijo mai ƴaƴa da jikoki shekara saba'in yau ya karanta suratul baqara da ali imrana akwai abin sha'awa ko babu akwai yau yadda za ka ɗauki jarida ka karanta yalla bai a ce ƙur'ani ma za ka ɗauka ka karanta yadda za ka ɗauki jarida ka karanta a ce za ka ɗauki hadisan annabi ka karanta amma a ce duk jarida za ka haɗa guda goma ka ajiye a gabanka ka ɗauki wannan ka buɗe ka ajiye ka ɗau wannan jaridar ka buɗe ka ajiye ka ɗau wannan jaridar ka buɗe ka ajiye ƙur'ani in ka ɗauka shi ne ba bare karanta daidai ba a ce ƙur'ani shi ne ba ka karanta shi daidai ba matasa ku tashi wajen karatun alƙur'ani ku tashi wajen karatun alƙur'ani ku je ku nemi wurare da za a karantar da ku alkur'ani ku iya alkur'ani dottawa kar ku yi kasa a gwiwa kar ka yi kasa a gwiwa ka je kai ma ka shiga makaranta shekaran ka 60 shekaran ka 70 ba matsala za ka iya qur'ani ka iya qur'ani za ka iya qur'ani za ka iya qur'ani ba abin da zai hana ka iyawa amma ka tashi tun kana saurayi baka iya ba ka cinye kuruciyarka baka iya ba ka zo ka yi gida shagulgulla na gida ya zo baka iya ba yau kuma shekaru sun cin maka baka iya ba kai haka da ka haƙura haka kai da ka haƙura da alƙur'anin yanzu kai ka yafe ƙur'ani a rayuwarka a ce kai ka yafe ƙur'ani a rayuwarka a ce kai ka yafe alƙur'ani ka yafe ƙur'ani shi ƙur'ani ka sallama ka haƙura ƙur'ani ka sallama ka haƙura alkairin da ke cikinsa harafi ɗaya lada goma harafi ɗaya lada goma a ce wannan ka haƙura harafi ɗaya lada goma alƙur'ani a ce ka haƙura karka yadda yawan shekarunka su ruɗe ka karka yadda yawan shekarunka su ruɗe ka shekaranka tamanin ka je duk yadda ake ɗora maka in aya ɗaya za ka yi sati ɗaya a kan kafin ka gama ka je ka ci gaba da koya mutuwa ta same ka kana koya mutuwa ta same ka kana koyan ƙura'ani mutuwa ta same ka kana koyan ƙura'ani ka yadda ka zauna to in mun ji mun ji makan in ma ba mu ji ba mun yi wa kanmu summa inna alaina bayanahu Allah ce sannan hakki ne akan mu maka bayaninsa kai bi a hankali za mu tattara ma ƙur'anin a girjinka za mu koya ma karatun ƙur'ani summa inna alaina bayanahu sannan kuma hakki ne akan mu mu koya ma tafsirinsa abinda ka haddace ka iya karantawan to da mu yi maka bayaninsa kuma dalla-dalla sako kaza gashi sako kaza gashi ga bayaninsa ga yadda za a yi shi ga yadda za a yi Allah ce za mu karantar da kai bayanin ƙor'ani hukunce-hukuncen da yake cikin ƙor'ani Allah ce hakki ne akan mu da mu yi maka bayani Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana nan sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله سكر الخير الله سكر الخير